أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى يومنا أكو قوة رمضان هجرة منزون سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة تدبو إيد أريه أود أربعين دبيو wanda ya daidai da sha biyar ga watan hudu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya akan aya ta ɗari wato da sha hudu zuwa aya ta ɗari da sha biyar a cikin suratul a'raf a yau da yarda allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya a shafi na ɗari da sittin da hudu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar yanzu nan Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya malam Allah ce qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين الله سبحانه وتعالى ينبام لاباري قالوا سوما سسهري سنتي دومنن wato ayoyin da suka gabata masu shawara sun ba fir'auna shawarar cewa a kawo ƙwararrun masu sihiri a tattaro su daga cikin kowace jiha wadda ke ƙarƙashin mulkinsa saboda a ƙure annabi musa a nuna masa iyakarsa to don haka da masu sihiri suka zo allah ya faɗa sun nemi lada a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin ko inna lana la ajran wato sun nemi shin suna da lada ta musamman in har so din jayi annabi Musa Fir'auna ya nuna musu eh tabbas akwai lada bal ma za su kasance daga cikin wato makusanta to lokacin da aka zo mun faɗa a cikin suratu Taha an faɗi lokacin da za a za a yin ƙure ya ƙure da kuma ranar da za a yi qala maw'idukum yawmuz zina an ce ranar da za a haduwa ita ce ranar ƙawarar sallah kenan wa an yuhshara nasu duha sannan kuma za a tattara mutane a duha lokacin waluha inji mutane mu lokacin da hatsi ya fito a takaici kenan to duk wannan suratul a'raf bata kawo shi ba yanzu ne kak sai an kace qaru ya musa imma an tulqiya daga tattauna da sun kai da fir'auna kawai sai aka faɗi an wato an zo ga shi za a fafata to shi yasa dole alqur'ani malamai suke cewa abinda ba a faɗa can ba tana yiwa na an faɗe shi idan kana iya kawo ayoyin ba matsala idan baka iya kawo ayoyin to kana iya yin bayanin ka ce daga lokaci kaza an yi kaza an yi kaza kamar da sura kaza ta yi bayani sannan aka zo wuri kaza wallahu ta'ala alam qalu sai masu sihiri suka ce ya Musa ya kai Musa imma an tulqiya shin imma an tulqiya imma harfu takhir ne je mun kawo i'rabi guda uku dake karkashin wannan wuri ba za sai mun sai mun sake maimaitawa ba ma'ana nan tana nufin takhir ba da zabi ita amma litafsil tana nufin za a rarrabe fa amma yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar ta bambanta tsakanin wani da wani amma ita imma tana nuhin wato at-takhyir ba da zabi kaga imma an tulqiya ko dai ka jefa na an shafi maf'ulun bihi kenan imma an tulqiya asaka ko ka jefar da sandaka wa imma an wa imma an nakuna nahnu al-mulqin ko ya kasance mu ne zamu jefar da wato namu sanduna gabaninka kenan sun bashi zabi ma'ana kenan suna da inji malamai suna da an yi saɓani waɗansu malamai sun ce girmamawa ce ga annabi Musa waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a sun yi wannan dan saboda sun yarda da kansu to zaka ji su waɗansu malamai sun ce a'a wannan girmamawa ne ga annabi Musa shi yasa sun ce in ma an tulqiya wa in ma an nakuna nahnu mulqin shi yasa ma Allah ya yi musu rabo daga baya suka musulunta malamai suka ce a'a zance mafi inganci babu zancen girmamawa tsakanin su da annabi Musa a wannan lokaci kasarai ne tantagariya kuma wannan lokaci ba su da imani abinda da suke so sun yarda da kawunan su suna son su sa annabi Musa kunya saboda su samu babban matsayi da haka zance a ce girmamawa anan babu zancen girmamawa yarda da kansu da yasa sun ce in ma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu almulqin kenan ko ka jefar da abinda zaka jefarwa ko ko mu za mu jefarwa to shikenan sai annabi Musa ya ba su wace amsa
قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم قال النبي موسى يتي ألقوا كجيفا ألقوا كجيفا فئلي أمرينا kenan ya umurce su da su jefa waɗansu malamai suka ce to anan akwai matsala domin annabi Musa ya san abin da za su jefarwa wato na sandunan su da abin nan igiyoyin su sihiri ne domin Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin abin nan suratul shu'ara yace qala Musa alqu ma antum mulqun fa alqaw hibalahum wa isiyahum wa qalu bi'izzati fir'auna inna lanahnu al-ghalibun kaga annabi Musa ce alqu ku jefa ma antum mulqun to yaya za a yi a ce annabin Allah kuma ya bada dama a ce ayi sihiri kuma alhali sihiri abu ne wanda Allah ya hana shi kuma umarni ne ya basu to daga ciki sai malamai suke cewa shi al'amuru al'amuru umurni yana ɗaukan ma'ana alal aƙalli guda talatin mun taɓa bada bayanin wani a cikin tafsirin da suka gabata Balma yana ɗaukan ma'ana hira talatin na alƙu waɗansu malamai suka ce ta hakkuman don annabi musa ya wato ma'ana ya ɗauke su ba komai ba bai ma yi musu wadanni sai ce alqu ma antum kun ku jefa duk abin da za ku jefar ba ya musu umarni da su yi sihiri bane waɗansu malamai suka ce a'a saboda babu wata hanya wadda zai tabbatar da haƙiƙanin gaskiyar shi yasa ce alqu ku jefa ina fata an fahimce ni kenan ba umarni na musu da sihiri ba a'a saboda ba hanyar da zai iya bayyana gaskiyar shi sai ta wannan hanya sai ce alqu ma antum mulqun da haka dai wannan shine alqu ku jefar can ya ce alqu ma antum mulqun kenan fa alqaw hibalahum wa isiyahum falamma alqaw nabi yana da fatha alaran sai an yi hattara na farko yana da dhamma fi'ili amri ne qala alqu ku jefar falamma alqaw lokacin da suka jefar to da an kai fatha ya koma fi'ili madi wannan shine matsalar larabci ina fata afi shine kasra da dhamma sai su canza ma'ana mai yawa shi yasa kake ganin wato wasali yana daga cikin abin da ke hatsarin larabci domin littattafan da ba su da wasali in ba manya-manyan malamai ba ba kowa ke gane abin da ake nufi ba domin babban malami idan ya aza kalima da wani wasali ya ga ba zai tafi ba to yana iya canza mata wani wasali saboda ya gane siyakin bai iya daukar ta to amma wanda bai sani ba sai sa tsammanin ya sani sai ya aikata banna babban malami yana iya gane wuri kaza digo biyu ne aka kara daya ko kuskuren littafi ko kuskuren mai rubutu ko ya gane na sama ne aka mayar kasa amma idan ya zama to kawai haka zaka tafiya ba kai karatu ba kaka zaka isa mun matsala almuhimmu dai falamma alqau lokacin da suka jefar Allah bai kawo menene suka jefar ba anan a'a falamma alqau hibalahum wa isiyahum domin Allah ya faɗi wannan a cikin suratul shu'ara yace fa alqau hibalahum wa isiyahum sannan ma suka ƙara suka ce wa qalu bi izzati fir'auna inna lanahnul ghalibuna suka ce muna rantsuwa da girman fir'auna mu ne za mu yi nasara kaga an ƙara kamba mafir'auna a gaban al'umma saboda ana ganin cewa za a yi nasara ina fata an fahimce ni falamma alqaw lokacin da suka jefar da wato abubuwan da za su jefar na sandunan su da wato igiyoyin su Allah ce saharu ayunan nasi sai suka sihirce idanun mutane an gane ko saharu suka sihirce jawabi ne na falamma ayunan nasi idanun mutane malaman balaga ta alqur'ani suke cewa al'ainu tana nufin mi tana nufin ido al'ainu tana nufin wato ido na ruwa duk da yake kalima ta al'ainu a larabci tana ɗaukan ma'anoni fiye da haka domin al'ainu wani lokaci tana nufin zakin abu ja'a muhammadun ainuhu ta akidi na an kai shi da kan shi ne yazo ina fata an fahimci ni al'ainu wani lokacin ana nufin zinariya da azurfa an gane ko zakatul ain in ka shiga cikin littafin fiqh ba zakka idon mutane ake nufi ba a'a zakkat zinariya da azurfa ake nufi ko ta kuɗi a wannan lokaci to haka al'ainu idon ruwa al'ainu ido na ɗan adam waɗanda ke kallo da su to amma wajen jam'in su alƙur'ani duk in ji malaman balaga ba ni ne faɗi wannan magana fa suke cewa in dai ido na ruwa ne to qur'ani in zai kawo jami'in shi uyunun yake cewa idan jami'i ne na wato na ido wanda ake kallo da shi a ayun ne yake kawowa duk cikin alkur'ani duk da yake ya halatta waɗanga ido na ɗan adam a ce musu uyun ko ba haka ba sannan waɗancan ana aiki musu a'ayun in ba su da yawa tunda uyun jam'i ne na kasara a'ayun na ƙilla ne amma sai qur'ani ya ɗauki a'ayun kawai ya mayar da shi nami na ido waɗanda ake gani in dai jam'in su ne amma uyunun sai ya zamanto mi sai ya zamanto jam'i ne na ruwa waɗanda suke bubbuga idaniyar ruwa misali za mu bayar don ya kamata mu bada misali in an faɗi ka'ida ba a bada misali wani zai ce a'a ba haka nan bane to sai mu koma cikin alkur'ani Allah subhanahu wata'ala da yake bada labarin fir'auna yace kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim ko kuma kam taraku min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim wa zuru'in wa maqamin karim da cikin dukhan wa kunuzin wa maqamin karim da cikin suratu ash-shu'ara dan haka dai in ka ji an ce uyun innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun innal muttaqina fi jannatin wa uyun uyun uyun da haka duka nan ana nufin idanu na mare mare ruwa jam'in shi bai taba zuwa a ayunun ba amma in dai zaman to ainun ce wadda ake gani to jam'in ta bai taba zuwa uyunun ba a cikin alqur'ani kaga Allah subhanahu wataala ne yace falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bi sihrin azim da yake ba da labarin aljanna a cikin suratu wato az-zukhruf yace wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa talazzu al-a'yun wa antum fiha khalidun a'yun wato wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidhu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma ash-shahidin wannan balaga ce ta al-qur'ani yana da kyau kuma dalibi ya san nau'i na balaga ta al-qur'ani kuma ya san ma balaga waccan kanta wallahu ta'ala a'lam Allah ce falamma alqaw lokacin da suka jefar da munka ce abinda suka jefar saharu ayunan nas sai suka sihirce idanun mutane ko idon mutane wastarhabuhum sai suka ba su tsoro kalima ta arrahbu tana nufin tsoro an gane ko arrahbu tana nufin tsoro to an ka ce istarhaba domin alifun da sinun da ta'un tana ɗaukan ma'ana a cikin larabci guda goma sha hudu ina fata an fahimci da wannan harafin guda uku da kake gani da alif da sinu da ta'un ma'ana goma sha hudu malamai suka bashi to amma shine wanda an mafi bayyana shine ka nemi abu misali in nice ghafara shine ya gafarta istaghfara ya nemi a gafarta mishi fahima ya gane istafhama ya nemi a ganar da shi shine asalin ma'anar da tafi basuwa to amma kuma wani lokaci tana zuwa litta akidi saboda karfafa ma'ana to nan malamai su suka ɗauki ɗaya daga cikinsu waɗansu malamai sun kace na alif wa sin wa ta litta akidi na kamar da ake cewa istajaba Allah du'aahu ai ajaba Allah du'aahu Allah ya karba ba wai ana nufin ya Allah ya yani Allah ya ne bai karba na gare shi ba ina fata an fahimce ni shi yasa suka ce dan istarhabuhum ma'ana sun saka tsoro mai tsanani a cikin zukatansu waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce istarhabuhum tana nan akan asalinta na neman tsoratar da mutane domin shi tsoro abu ne wanda ke cikin zuciyar ɗan adam yake amma kwance yake yana da abubuwan da ke tado shi haka farin ciki kwance yake cikin zuciya yana da abubuwan da ke jayo shi to nan istarhabuhum kamar shi tsoron sun nemi motsar da shi suna suka kira shi ta hanyar sihirin da sun ka aikata kowa ya kawo tashi cikin malaman tafsiri istarhabuhum suka tsoratar da mutane Allah ya ce waja'u sannan sun zo bi sihrin da sihiri azim wanda yake mai girma to sai malamai suka ce nan Allah da kanshi ya ce sihiri mai girma ta wace fuska ne sihirin ya kasance mai girma waɗansu malamai suka tafi cewa a'a dan sihiri azim saboda sihirin mutane daban-daban ne aka hada to tunda sun haɗu kenan idan suka jajjefa sandunan su da sauran abubuwa lokacin da za su fara hauhawar juna sai a ganshi ya zamanto sihirun azimin babba ta fuskar ido duk da yake a hakikani ba haka nan bane waɗansu malamai suka ce a'a waja'u bi sihirin azim sun zo da sihiri mai girma ma'ana sihirin su ko cikin masu sihiri waɗanda ba ƙananan masu sihiri bane saboda an kawo su ne saboda a ƙure annabin Allah kuma babba ne ya kira su wanda yana da ikon zai ɗaukar nauyin komai domin mi an ce ya tuka bi kulli saharin arim a wata kira'a wadda ta ce sahar manya manyan masu sihiri kenan na azimkin min haisu cewa su waɗannan mutaqaddimi na fi sihiri sun ci gaba a cikin sihiri manya ne kenan anan sai mu gane cewa sihirin su yana da abubuwa guda biyu azimun ne hissan wa ma'anan azimun yana da girma hissan saboda sandunan da igiyoyin aka tara su za a gansu sun girma ko ba haka nan bane sannan azimun ne yana da girma ma'anan wanda waɗanda suka zo da sihirin nan ba ƙananan masu sihiri bane ina fata an fahimce ni to da haka dai malamai sun ka bada fassarar waja'u bi sihrin azim sun zo da sihiri mai girma sai Allah ya ce mi وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون Allah ce wa auhayna ila Musa sai muka yi wahayi zuwa ga Musa an alqi asaka ka jefar da sandarka nan an faɗi cewa sun jefar da sandunansu to lokacin da sun ka jefar da sandunansu Allah ya faɗi cewa mutane sun ji tsoro to hatta da annabi Musa a wannan lokacin shi ma ya ji tsoro har da shi duk da yake yana tare da wahayi saboda wani lokaci dan adam yana iya razana kadan Allah subhanahu wataala ce fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa ba wai waɗancan masu kallon ina sun ji tsoro ba har da annabi Musa a wannan lokacin ya ji tsoro sannan na Allah ya tabbatar da shi yace qulna la takhaf innaka antal a'la kina kaga wannan a cikin suratul a'raf ba a kawo shi ba ina fata an fahimce ni to wastarhabuhum kinan kinan ba ba mutane dai suka ji tsoro ba har da annabi Musa ji tsoro sannan Allah da ya tabbatar da annabi Musa bai bai razana ba domin ya ji tsoron amma Allah ya tabbatar da shi Allah ce qulna la takhaf innaka antal a'la sannan kuma wa auhayna ila Musa to nan sai Allah ce sai muka yi zuwa ga Musa an alƙi asaka wagga an malaman nahawu an gane ko suna kiranta tafsiriya kenan ma'ana za ta fassara ma'ana auhaina shi yasa aka kira ta tafsiriya menene aka yi mishi wahayi ga fassara shi an alƙi asaka waɗansu daga cikin malamai kuma suka ce a'a an wannan ana kiranta masdariya ma'ana da ita da abin da zai zo bayan ta duka za a maida su suna kenan wa auhaina ila musa ilqa'a asahu haka waɗansu malamai sun ka faɗa wallahu ta'ala alam wa auhayna ila Musa sai muka yi wahayi zuwa ga Musa an alqi asaka muka ce ka jefar da sandarka ko ko jefar da sandar shi fa idha hiya talqafu ma yafikun sai ga wannan sanda waga idha muka ce fujaiya ake kiranta wato wanda in an ce fuja'atan shine abin da yazo kwatsam kai tsaye mun yi bayanin wannan a cikin ayoyin da suka gabata fa idha hiya sai ga wannan wato sandar talqafu talqafu tana haɗiɗewa nan muna da wato nisba ta karatu a cikin wannan guda uku akwai talqafu kamar yadda imamu hafsu ya karanta wato laƙafa an gane ko fi'ili ne wanda yake min babi wato abin nan in ji malamai fa'ala yaf'ilu ne wato sa'ima yas'amu laqifa yalqafu haka yake laqifa yalqafu laqfan wa laqafanan shine mustarkin shi shine ya haɗiye abu ibtala'ahu bi sur'a ya haɗiye shi da gaugawa amma qira'ata wadda ba ta hafsu ba fa idha hiya talaqafu ma ya'fikuna to shi ko na sai zaman to fi'ili ne na talaqafa ya talaqafu sai an kace fa idha hiya talqafu ai fa idha hiya tatalaqafu sai aka sha ifa'un waɗansu malamai suka ce ta farko ta an ka shahi a cikin larabci don larabci yare ne na takfifi wasu suka ce ta bici aka shafi shi dai almuhimmu dai fa idza hiya tatalaqafu ne sai aka shahi fa'un guda amma imam al-bazzi ɗaya daga cikin masu riwaya ga ibnu kathir shi yana karanta shi fa idza hiya talaqafu sai shi idghami wannan kuma idghami shi na daga cikin wato aujuhu na larabci almuhimmu fa idza hiya talqafu sai ga ta talqafu tana haɗiɗiye ma ya'fikun abinda sun ka kirkira na ƙarya fi'ili na afika wato asalin shi min babi daraba yadribu ne an gane ko daraba shine fa'ala afaka sai an kace yafiku shine wato idza qalaba shay shi yasa ƙarya ake kiranta al-ifku domin hadisi ne wanda an ka gayyara shi magana ce wanda an ka an ka canza mata fuska an kai mata kwaskwari ma ƙarya innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اسما مبينا الافك شيني abinda an ka kirkira na ƙarya shi yasa nan wato daga afika wato afaka ya afiku ake cewa ya juyar da shi shi yasa garin annabi nuhu Allah ya kiran shi almu'tafikat garuruwan da aka cire aka juyar da su shi yasa Allah ce falamma jaa amruna ja'alna aliyaha safilaha to amma da ce wal mu'tafikat wani wuri sai ce wal mu'tafikata ahwa da an ka ce musu al mu'tafikat an kalli garuruwan da yankin al mu'tafika an kalli yanki guda ne koko a'a al jinsiya ce jinsin garuruwan da aka juyi ba kuskure bane akwai cikin alqur'ani ina fata an fahimce ni to ya afikuna an gane ko shine wato abinda aka ma ya afikuna abinda suka juye domin sihiri aiki ne wanda an juyar da hakikanin abu akan gaskiyarsa sanda ce ta cira ta daga sanda ta koma mi ta koma macijiya to kinan ko ga an juyar da al'amari an gane ko to fa idza hiya talqafu ma ya afikun wato tana haɗiɗiye abinda wato suka suka kirkira na ƙarya ma'ana abinda suka juya nan fi'ili mudari'i talqafu fi'ili mudari'i ne na nufin abinda ake na ana aikatawa amma na listihdari al-hal al-madiya dan saboda mutun ya kalli abin kamar yana faruwa dan lokacin da Qur'ani ya sabka ake wannan bayani Annabi Musa ya riga ya shudi dan haka ba ana nuhin wannan lokacin na ba a'a kai mai kallo a wannan lokacin kamar labarin da ake baka dan yana daga cikin abin da dalibai wani lokaci ba su hankalta ma wato kasancewa alkur'ani ya sauka a wannan lokacin yana zuwa da bayanin kamar yanzu abin yake amma ana nufin ka kalla ne da hankalinka annabi nuhu an ka ce wa yasna'ul fulka yana kera jiganyar ruwa ai ba shi na ba an ce wa sana'al fulka ba a'a yasna'u yana kerawa dan ka kalla da hankalinka to fa idza hiya talqafu ma yafikun sai gata tana hadidiye abinda suka kirkira na ƙarya nan ma ismul mawsul ce tana matsayin maf'ulun bihi malaman tafsiri usulul tafsiri suke cewa ita shi ismul mausul idan ya zo yana zakkowa da ijmali wani lokaci to in ya zo da ijmali sai ka nemi waɗansu ayoyi ko ko su bayanai su nan ka fassara shi domin da an ka ce tana haɗiɗiye ma ya fi kuna abinda suka kirkira na ƙarya menene shi a'a sandunansu da kuma mi da kuma igiyoyin da suka zo da su domin Allah ce fa alqaw hibalahum wa isiyahum to shine abinda sun ka jefar talqafu ma yafikun to shine ma din nan mausulkin abinda menene shi igiyoyi da sanduna al ijmalu wat tafsir yana ɗaya daga cikin qawaidu tafsirul qur'an bil qur'an sai ga su tana haɗiɗewa abinda sun ka kasance suna wato yi na ƙarya sai Allah ce ni malam فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون Allah subhanahu wa ta'ala ce fawaƙa alhaƙ sai gaskiya ta tabbata, fawaƙa alhaƙu sai gaskiya ta tabbata, wa batsala ma kanu ya'malun abinda sun ka kasance suna aikatawa sai ya wato ya lalace. Fawaƙa alhaƙu gaskiya ta tabbata, malamai suke cewa kafin a yi wannan fito na fito da annabi Musa da waɗannan mutane, annabi Musa ya yi musu wa'azi. domin da aka ɗauki alkawali aka zo za a yi sai da annabi Musa ja haka ne sai ce wailakum la taftaru ala Allah kadiban fayushitakum bi azab ko fayashatakum bi azab wa qad khaba man iftara qira'o'i ne daban-daban an gane ko annabi Musa ce kada ku yi ma Allah ƙarya Allah ya kama ku da azaba annabi Musa ya yi musu wannan bai ce ku ku ji tsoro na ba ni annabin Allah ne ko ku dibe ni ni fa na san abin da ba ku sani ba bai ba su tsoro da kanshi ba shi yasa mai wa'azi kada ya ba mutane tsoro da shi yana da kaza ko shina da wani maiguwa ko wani abu ko zai iya yin kaza ka nuna ba mutane su ji tsoro Allah annabi Musa ya ce la taftaru ala Allah kadiban kada ku yi ma Allah ƙarya kaga bai ce ba kada ku ce za ku fito na fito da ni a matsayin annabin Allah sai shi yasa Allah ce wannan kalima ta yi musu tasiri fatanaza'u amrahum bainahum wa asarru najwa daga nan wannan kalma ta musu tasiri idan kana wa'azi dan Allah wallahi da kana faɗin magana in dai daga sai ka faɗe ta yanzu na tana mu tasiri fatanaza'u amrahum bainahum amma inda ya ce a kai ku ku ce za ku hito hito na hito da ni wallahi ni Allah ya nuna mini kuma wallahi sai na sa ku kumiya kaga shi kenan yanzu sai ka koma kamar kariyar kanka mai wa'azi bai kariyar kanshi bai kariyar wani abu addinin Allah yake karewa shine hakikanin gaskiyar da'awa to dan haka dai Allah ce fa waqa al-haqqu sai gaskiya ta tabbata wa batala ma kanu ya'malun sai abinda suka kasance suna aikatawa sai ya lalace kenan wa batala ma kanu ya'maluna domin asalin ma wagga alladita ma mausuliya ce wa batala alladhi kanu ya'malunahu to amma da yake ma bi ma'ana allazi ana iya shafi abinda zai koma zuwa gare shi an kace wa batala ma kanu ya'malun abinda sun ka kasance suna aikatawa da sihiri sai ya lalace ma'ana duk shirin da suka yi lokaci guda Allah subhanahu wata'ala ya wargazar da shi malamai suke cewa kafin wannan ya faru kafin wannan ya faru annabi Musa kafin ya jefar da sandar shi shi da kanshi yana da yakinin wannan abin zai lalace ba wai sai da ya jefar da sandar shi na bai tabbatar da abin zai lalace a kafin ma ya jefar yana da tabbacin wannan amma bari mu kawo hujja saboda ka san na ga maka yanzu ko bi in babu hujja matsala za a samu sai mutum ya kuma cikin suratu yunus Allah ya ce wa qala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim falamma jaa as-saharatu qala lahum musa alqu ma antum mulqun falamma alqaw qala musa ma ji'tum bihi as-sihr inna allaha sayubtiluhu inna allaha la yuslihu amal al mufsidin kaga falamma alqaw suna jefarwa qala musa ma ji'tum bihi sihr annabi musa ce abinda kuka zo da shi sihiri ne sai ce inna allaha sayubtilu tabbas allah zai zai bata shi kaga kafin ya jefar da sanda shi ya wannan magana kuma tsoron da ya jiya kafin amma bayan ya ji tsoro Allah ya tabbatar da shi kuma ya faɗi cewa sihiri ne yace inna ma jitum bi sihr inna Allah sayubtilu inna Allah la yuslihu amal al mufsidin ina fata an fahimci ni an gane ko sannan ma a cikin taha wannan bayanin ya zo qalu ya musa imma an tulqi wa imma an nakuna awwala man alqa qala bal alqu fa idha hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a fa awjasa fi nafsihi khifatan musa qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u inna ma sana'u kaydu sahir kaga sai Allah bashi labarin cewa sihiri ne kaga da sai an ka ce inna ma sana'u ana bashi labari can cikin suratul yunus sai ya ce inna ma ji'tum bihi sihr ka fahimce ni inda ma sana'u kaidu sahir inda ma ji'tum bihi sihr wa la yuflihu as-sahiru haythu ata inda ma ji'tum bihi sihr inna Allah sayubtilu inna Allah la yuslihu amal mufsidin wato a wannan wurin Allah ɗaya san yadda ake ake tattaunawa akwai abin da ake faɗa ma annabi Musa kai tsaye kuma akwai abin da yake faɗa saboda akwai wahayi kaga wato akwai abin da ake cewa connection kamar irin internet ne akwai abin da kai tsaye yake zuwa ta hanyar satellite kai ko abin da kake gani daban wato akwai motar mai aiki mota tana tafiya amma kai tafiya kake gani baka ka ganin abubuwan da ke aiki daga ciki an gane ko to fa waqa alhaqu Allah ce dai gaskiya ta tabbata wa batala ma kanu ya'malun abinda suke aikatawa ya wargaje ya lalace lokaci guda Allah subhanahu wataala ya wargazar da shi sai Allah ce ni فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين Allah subhanahu wataala ce fa ghulibu sai aka rinjaye su to ghulibu fi'ili ne wanda ke ma'anar an yi amma ba a faɗi wane ne ya yi ba to idan ka ga dama a nan takbirul fa'il wato za ka iya yin shi hasba asiya wa hasbal ma'ana gulibu an rinjaye su suwa su masu sihiri waye rinjaye su in ka ga dama sai ka ce annabi musa rinjaye su kenan fa ghalabahum musa annabi musa rinjaye su in ka ga dama Allah subhanahu wataala shi ne rinjaye su ba da in ba da izinin Allah ba an gane ko da annabi Musa ba zai rinjaye su ba shi ko Allah ce kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli kidan babu matsala in ka ce Allah ya rinjaye su in ka ga dama kana iya cewa mala'ikin da aka turo in Jibrilu ne ya zo da wahayi lokacin nan shine ya rinjaye su babu matsala don Allah ya turo shi ya kawo sako in ka ga dama sai ka ce annabi Musa da Haruna suka rinjaye su in ka ga dama sai ka ce Musa da Haruna da kuma bani Isra'ila domin duk wanda yake goyon bayan annabi Musa a wannan lokaci shine ya rinjaye. Dama haka na duniya take. In kana tare da wani in ya ci nasara kun ci nasara, ko ba haka nan bane. In bai ci nasara ba kuma ba ku ci nasara ba, ko da kana nan ko da ba ka nan. To fa gulibu hunalika, kenan sai aka rinjaye su, ma'ana annabi Musa ya rinjaye su da izinin Ubangiji. An gane ko? Hunalika a can dan hunalika kalima ce wadda take tana nuna wuri almakan. amma waɗansu kuma sun ce wani lokaci ana itlaqin ta ga azzaman duk da yake wannan nadir ne amma asalin ta tana nufin mi tana nufin wuri ko kuma lokacin duka tana iya dauka amma dai abinda tafi dauka in an ce huna da larabci ana nufin wannan wurin li allamu lil bu'di sai a ƙara nisa ka alkafu lil khitabi haka malamai sun kace fa ghulibu sai aka rinjaye su hunalika a can wurin da an ka fafata ko kuma hunalika a lokacin da an ka fafata wan qalabu saghirin sannan kuma suka juya in qalabu suka juya saghirin suna kaskantatu waɗanda suka zo da neman su ci nasara ƙarshe ba su suka ci nasara ba in qalabu Allah ce sai suka juya daga in qalaba ne asalin qalaba shine abin da aka juya in qalabu kamar sun rikida ne sun koma saghiri da kaskantacce saghirina na ana nufin kaskantacce daga as-sagharu ne in an ce as-saghar shine kaskanci as-sighar kananan yara to saghirina na ana nufin kaskantacci ba sigharan ake nufi ba ina fata an fahimce ni shine sun kaskanta gaban annabi Musa kuma sun kaskanta gaban Fir'auna wanda sun kazo su kare sannan sun kaskanta gaban al'ummomi domin abin kumya ne kai da ake ganin kai na zaka fitar da kitse a wuta yau sai ga ka gashi ga hadu ka kusan ka kusan duk yadda za su yi su fitar da kansu kumya a rannan ya kamata ce sun fitar da kansu kumya ko da babu ko dala an tara jama'a babban mai kasa ne ya kira su don su kare shi an tara jama'a ranar sallah an fito kuma ga su sun fi annabi Musa yawa da shi da Harun kaga ai ya kamata a ce sun yi kokari amma ina duk hanyar da ƙarya ta bi aikin banza ne inda ga gaskiya wata rana sai ta nasara kanta fa ghulibu hunalika wa anqalabu saghirin sai suka juya suna kaskanta tumi Allah ya ce a gaba wa ulqiya sahratu sajidin wa ulqiya saharatu an gane ko as-saharatu masu sihiri fa'ala jam'u taksiri na je mun kawo wannan cikin tafsiri sahirun jam'in shi ana cewa as-sahiruna jam'u muzakkaru salim sannan kuma sahara jam'i ne na masu yin sihiri shi yasa ake cewa kataba jam'i ne na alkatibu mai rubutu hafaza jam'i ne na alhafizu mai haddacewa wa yursilu alaikum hafaza khazana shine jam'i ne na alkhazinu wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum to as-sahara masu sihiri Allah ce wa ulqiya as-saharatu kai tsaye sai masu sihiri suka fadi sajidina suna masu sujada anan akwai mas'ala biyu kafin mu wuce gaba mas'ala ta farko shine cewa a cikin suratu shu'ara sai anka ce fa ulqiya as-saharatu sajidin nan kuma sai anka ce wa ulqiya as-saharatu sajidin to ita alwawu wato tana nufin abin ya faru amma ba za ta nuna cewa ba shin da lokaci mai tsawo ne ko ko akwai jinkiri amma can cikin suratu shu'ara sai an ka ce fa'ul qiyas saharatu haka qaha fa'ul qiyas saharatu sujjada kenan sai aka kawo shi da fa'ul saboda alfa'u tufidu ta'qib tana nuna maka kai tsaye ita wawun ta nuna sun aikata fa'un kuma ta nuna maka kai tsaye kenan da ganin wannan haƙiƙani sun tabbatar da abin ba gasi wato sun tabbatar da cewa annabi Musa ba mai sihiri ba ce shi yasa babu wanda ya san hakikanin abu irin ma'abutansa idan za su magana ba tare da hasada ba za su yi magana ta gaskiya mu nan yanzu in ka tashi saka iske waɗanda ga auna wane ya yi karatu ko mallami na waɗanda ba bu taɓa yin karatu ba a tela duk duniya wallahi babu wanda ya san ƙwararren tela irin tela babu wanda ya san ƙwararren direba wallahi irin direba babu wanda ya san babban mai kuɗi sai mai kuɗi ka fahimce ni haka ba wanda ya san cikakken ɗan kasuwa sai ɗan kasuwa to wallahi babu wanda ya san wanda ya karatu irin mallamai dole suna za su iya gane wane ya yi karatu ko wane bai yi karatu ba kuma wannan ba dole ba dukkan mallamai saboda tana yiwa akwai hasada ina fata an fahimce ni to yanzu matsalar Nijar gayu na ga zauna bakin fada ana shan shisha sai a su malam wane ya yi wani malam wane karatu malam wane ya fi malam wane sai yanzu su naɗa mallami ɗari biyu kai yanzu kai da ko an ka tambaye ka to ya an kai ka gane wane ya fi wani karatu sai ce a'a baka je in shi na kira'a tana daɗi to ya gaya maka in mutum ya gaya maka ma kira'a da yake yi daidai da yake yi ko kuwa ce a'a malam wane ya fi wani malam karatu me dalili sai ce a'a ai in ka diba rawanin malam wane babban rawani na ya gaya maka rawani in dai rawani na ai har waɗanda ba su karatu suna irin su sai rawani to don haka kuskuren da muke yi mutane suna zama su auna su ce wane ya iya kaza kuma su cikin wannan abin ba san komai ba wannan surutu ne da hayaniya na fata an fahimce ni ko kuma al'amari na na kauna wanda kaka so ka nada shi duk abin da baka gada maka na iya kurra shi na fata an fahimce ni kenan abin da ya sa muka kawo wannan magana babu wanda ya san hakikanin sihiri irin malaman sihiri tun da kaga sun yadda da cewa annabi Musa ba sihiri bane kenan tabbas su ne sun kasan hakikatan abin ba sihiri bane wa ulqiya saharatu sajidin sai masu sihiri suka faɗi suna sujada nan ulkiya an nuna maka kamar sako su da an kai sun faɗo ma'ana kai tsaye na sun kasa mallaka kansu lam ya tamalaku ba su rike kansu ba kai tsaye suka faɗa mas'ala ta biyu a nan mas'ala ta balaga shine cewa Allah ce ulkiyar saharatu masu sihiri sun faɗi suna sajidi da suna masu sujada lokacin da sun kai sujada sun yi imani ko ba su yi imani ba sun yi imani to kuma an kire su masu sihiri shi ko boka mai sihiri kafiri na sai malamai suka ce na akwai abin da ake kira almajazul mursal alaqatuhu bi itibari ma kana wallahi majazul mursal majazul mursal majazul mursal aqli alaqatuhu bi itibari ma kana waɗanda sun ka kasance masu sihiri suka yi imani sai suka faɗi suna masu sujada domin lokacin da sun kai sujada suna masu imani bai dace a ce musu masu sihiri ba don sun yi imani da Allah sun watsar da sihirin kenan waɗanda sun ka kasance masu sihirin wani kuma bai ce a shi bai da wanga misali ba sai mu ce ka yarda da Qur'ani dan ba mu kama kama wani baiti na sha'iri ko na hadisi ga wanda ma bai yarda da hadisi ba balle ya damu na matsala sai Allah ya ce cikin suratul nisa'i wa atul yatama amwalahu ya wa atul yatama amwalahu a ba marayu dukiyoyinsu alhali ko ana ba mutum duke sai yana marayi bai balaga ba a'a ku ba waɗanda sun ka kasance can marayi don Allah ce wa butalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum ba haka da dauka duke su a basu ba sai sun balaga kuma sai sun mallaki hankalin su kenan can waɗanda sun ka kasanta bacewa wato masu sihiri su ne Allah subhanahu wataala yake nufi ka rike shi majazun mursal alaqatuhu bi itibari ma kana akwai majazun mursal alaqatuhu bi itibari ma sai yakunu kishi wanga annabi nuhu a cikin suratu nuhu yace rabbi la tazar al ardi min al kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara yace wala yalidu Allah in ka bar kafirai babu wanda su haifa illa fajiran sai fajiri kaffaran kafiri lokacin da an ka haifi yaro ba a kiran shi kafiri ko musulmi domin an ce kullu mauludun yuridu ala al-fitra ko ba haka nan bane kuma sun dauko tauhidi tun daga alamu zar wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala ko ba musulmi yake zuwa amma wala yalidu illa fajiran kafara ba su haifa ba sai kafiri a ina nufin in sun rayu kafirai za su kasance kenan bi itibari ma sai yakunu in ba haka ba baka fahimci waɗannan ka'idodin ba tafsirin alkur'ani zai maka wahala Allah ya ganar da mu almuhimmu wa ulqiya saharatu sajidin masu sihiri sai suka fadi suna masu sujada bi su mallaki kawunan su ba ni suka ce alaran ba qalu amanna bi rabbil alamin qalu sai masu sihiri suka ce amanna mun yi imani amanna mun yi imani bi rabbil alamin da ubangijin talikai sun yi imani da Ubangijin talikai domin faɗuwar da suka yi suka yi sujada bayan sun yi aiki ana buƙatar mi ana buƙatar magana kenan su bayyana matsayinsu to kawai kai tsaye suka ce amanna bi rabbil alamin sun yi imani da Ubangijin talikai na'am rabbi musa wa harun kalima ta rabbi waɗansu malaman nahau sun ka ce na'atun ne in an ce na'atun tana matsayin sifa kenan au badalin koko tana matsayin badali ko madadi ko kambaci ko kuma afu bayanin tana matsayin ƙari na ƙara bayani an ƙaro ta don saboda a ƙara bayani to sai malamai suka ce a'a rabbi musa wa haruna da rabbul alamina wanne ne fi faɗin ma'ana domin idan za a ƙara mu ma'ana kasancewa allah rabbul alamina ya fi faɗin ma'ana da a ce rabbi musa wa haruna ubangijin musa da haruna ko ba haka nan bane tunda Musa da Haruna suna daga cikin alamina to me yasa suka yi takhsisin shi kuma malamai suka ce anan abin da yasa suka ce rabbi Musa wa Harun saboda Fir'auna na farko yayi inkarin zatin Allah ya ce faman rabbukuma ya Musa duk da yake da gangan nayi hakan ga sannan yayi inkarin cancantar sifofin Allah an gane ko yace qala fir'aunu wa ma rabbul alamina kaga man ya tambayi zati ma sifofin Allah to su ko suka ce amanna bi rabbil alamina to fir'auna kuma ya idda in shi rabbuna an gane ko sai sai suka ce a a rabbi musa wa haruna nan takhsisin da sun kai dan su nuna ga ubangijin da suka yi imani da shi ba ba wancan Allah ba na gogi na bogi eh Allah wanda ya nada kai ne Allah dan saboda yanzu ko cito ya koshi sai ya nada kai ne Allah in mallami ya ce koshi in ba tsoro Allah ka sai ce Allah na in mai kudi ya ce koshi sai ce shi ma Allah na in mai mulki ya ce koshi sai ce shi Allah na ko da ba su ce su allolin ba ne ayyukan da suke aikatawa suna nuna su da kansu suna ganin su ma sun kai wasu alloli domin abin da Allah zai cewa kazana wani zai cewa a shi ya ce ba a yi to mi shi ke nufi a ce maka Allah ya ce ba a yi ka ce a kai ko kai kace ba a yi to kenan kai ma ka zan Allah ne ko ba mu gane ba ko mine ne kake nufi to sai suka ce suka ce rabbi Musa wa Haruna ubangijin Musa da Haruna kenan sun bayyana su ba su tare da Fir'auna a nan sai malaman balaga ta alkur'ani suka ce an ce rabbi musa wa harun a wata sura kuma sai an ka ce fa'ulƙiya saharatu sujjadan ƙalu amanna bi rabbi haruna wa musa na an ce rabbi musa wa harun can kuma an ce rabbi haruna wa musa to ƙaƙa kuma duk ƙur'ani na kuma duk ƙissa gudana kuma lokaci gudana a gani shi yasa tafsirin alkur'ani dole sai ana hankalta ma ma'anoni alwawu la tufidu tartib ita wawan asalan ba tana nuna abu wannan ya zo wannan ba ma'ana tana yiwa wanda an ka faɗa wato tana yiwa sun fara cewa rabbi musa wa haruna ko ko sun fara cewa rabbi haruna wa musa amma can cikin suratu taha da yake ana aiki ne tana karewa da alif alif alif alif sai suka ce fa sai Allah ce fa ulqiya saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi haruna wa musa saboda can tana karewa ne da alif alif alif alif ce an kai mura'at na alif kirkin amma anan suratul a'raf nunun nunun rabbil alamina rabbi musa wa haruna wanga ta hanyar balaga ta tsayawa amma tana yiwa musa suka fara faɗa kuma tana yiwa haruna suka fara faɗa dan alwawu la tufidu tartib mun kawo ayoyi da dama cikin tafsiri walladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama masu imani sune waɗanda suke kwana yabituna li rabbihim sujjadan suna sujjada ga Allah wa qiyaman suna tsayuwa wanne ake fara in za a sallah qiyaman ko sujjada duk mai hankali ya san inda za a yi sallah ingantatta sai an yi tsaye an karanta sannan a yi sujjada amma sai Allah ce sujjadan wa qiyama alhali ko qiyaman ne wa sujjadan dan mu gane cewa alwawu la tufidu tartib kenan tana yiwa sun gabatar da sunan Musa kuma tana yiwa sun gabatar da sunan Harun to bayan wannan sai kuma me yasa aka gabatar da Musa me yasa aka gabatar da Harun nan an gabatar da Musa domin shine shugaba shine shugaba domin shi Allah ya tura sanan ya roki annabta gawa ya roki annabta ga annabi Haruna kenan shine asalin risala can kuma da an ka ce amanna bi rabbi haruna wa musa malamai suka ce na an kalli shekaru ne saboda shekarun annabi haruna ana ganin sun fi shekarun annabi musa kenan annabi musa shi ne kanin wato abin nan harun ta, ta fuskar shekaru kenan na an kalli a cikin suratul araf kasancewa annabi musa shi ne adda annabta ya roƙan ma annabi harun can kuma an kalli shekarun annabi haruna sun fi yawa bisa ga shekarun annabi musa wannan bayanne ne na balaga ta alkur'ani ka diba cikin at-ta'bir alkur'ani na ustaz dr fadl samir ra'i kaga irin waɗannan mas'aloli na balaga ka diba cikin wato al-balagha al-balagha al-qur'aniyya lada abdullah ibn fodiyo na ustaz dr abdul baqi shu'aib agaka ka dibi wato littafan da suke da alaka da balaga musamman na fadl samir ra'i balagatul kalima fi ta'bir al-qur'ani da ma'anin nahwu na dai da ma'anin nahwu na biyu da ma'anin nahwu na uku da ma'anin nahwu na hudu duka na ustaz dr fadl samir ra'i da kuma lamasatul bayaniya na ustazul doktor fadl samar ra'i ba na ce duk abin da ya faɗa ɗari bisa ɗari daidai bane amma waɗannan littattafan suna taimakawa jan balaga ta alqur'ani kuma kadibi at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur wallahu ta'ala alam to malam mi fir'auna yace قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون الله سبحانه وتعالى يتي قال فرعون فرعون يتي آمنتم به كيننا أنشاف الحمزة آمنتم به domin nan fir'auna yana musu tambaya ne ta inkari domin ba labari yake ba su ba kun yi imani da shi don fir'auna gaba gari shi ne abin ya faru kenan nan akwai hamzatul istifhami al mahzufa a amantum bihi shin kun yi imani da shi qabla an adana lakum kafin in yi muku izini a cikin suratu taha ba a kawo sunan fir'aunu ba sai an ka ce qala amantum lahu a cikin suratu shu'ara an ka ce qala amantum lahu to menene bambanci na abubuwa ne waɗanda bai yiwuwa a ta tahiya hakan ga tarararararara a'a ko an yi saurin wata rana mas'alar za ta bijiro za ta tambayo kanta qala fir'aunu anan da yake jerin alqur'ani ya fara da suratu wato al-a'raf kuma na aka fara kawo wannan kissa ta fafatawa sai aka kawo sunan fir'aun amma yanzu da taha kissa ta rige ta gabata cikin a'raf da shu'ara'i ta rige ta gabata cikin a'raf shi yasa ba a buƙatar dole sai an kawo sunan fir'auna a in ji baturi na biyu ana an ce qala fir'aunu amantum bihi a can kuma an ce amantum lahu to menene bambancin amana bihi da amana lahu shi amana bihi yana nufin ya gaskanta abu a matsayin yana daga cikin rukunnan imani amana lahu yana nufin ka gaskantar da abu koda ba annabi bane fa amana lahu lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi amana lahu ya gaskanta shi kenan yanzu duk mutum kana iya cewa amantu laka na gaskata ka kaman ina gaskata zancen ka ko ba zan gaskata ka ba an gane ko wa iz qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan sun kace ba za mu bada gaskiya da kai ba nan ba suna nufin ba mu yarda da kai annabin Allah bane ba su ce lan nu'mina bika ba a'a lan nu'mina laka ba za mu bada gaskiya ba yanzu ga dukkan abin da kake so ko ko mu yarda hamunan yanzu suna buƙatar gaskiya gaskatawa ne amma yan ka ce amana bihi amana bihi yana nufin ya gaskantar da abu a matsayin shi na annabi shi yasa duk inda ka ji an ce amana bi bi shay'i to rukunin imani kenan Allah ce amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana sai ce billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusuli amana billahi kaga ba unku wa mala'ikatihi wa kutubihi kenan al-imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi qala fir'aunu amantum bihi kina anan fir'auna nufin kun gaskata annabi Musa annabin Allah ne atan taha qala amantum lahu shin kun gaskata abin da yazo da shi yanzu za ku gaskata abin da yazo da shi ma'ana za ku gaskata wannan abin da ya nuna muku shine abin da ake son a ci to kuma ba laifi fir'auna ya ce su yi imani da annabi Musa kuma sun yi imani da abin da ya zo da shi domin ba za a yi bambanta su ba an gane ko abin da ya nuna musu na aya sun gaskata sannan kuma sun yi imani da shi annabin Allah ne duka sun yi waɗannan kenan sai zaman to nan a cikin a'raf an kawo imani da shi can kuma an kawo gaskata shi qala fir'aunu amantum bihi qabla an adana lakum kafin in yi muku izini kaji fir'auna yana bukata shi yasa mutane kamar yanzu turawa da suka samu ilimin duniya an gane ko da kuma wato waɗanda suke bin bayan turawa suka samu mulki a duniya sai suna ganin duk abin da za a yi na addinin musulunci bai dace a yi ba sai an nemi umarninsu tunda yanzu abin da turawa suke so tsarin addinin musulunci ya koma ga hannunsu baka da izinin ka wuce mata guda wato kai mata biyu ɗaya zaka yi to kenan wa zai baka izini bature zai baka izini ko Allah ƴaƴan da zaka haihuwa bature zai baka izinin tsare ƴaƴan da bakin su zaka haihuwa tsarin ƙasar ku yadda za ku sallah ma su za su tsara muku yadda kamata ku yi sallah to ba mu sani ba addini na Allah ne ko ko su ne shi ne abu mu fahimta ba ƴaƴanka ana son da batan ka baka da izinin in suka yi banna ka ce musu su daina to ban sani ba kamar gidan nasu ne da ƴaƴan nasu ne ko ko naka ne Allah subhanahu wataala ya baka shi yasa idan mutum ya shiga giyan mulki sai shi rikice hatta da matsayin Allah yake son ya dauka da ƙarfi ka ji fir'auna ce amantum bihi qabla an azana lakum ya za a ku yi imani shi kafin in muku izini kenan su ba su da izinin imani ya shiga cikin zuciyarsu sai ka ba su izini haba jama'a sai fir'auna ce inna hadha la makrun makartumuhu fil madina wato wannan makirci ne wanda kuka kulla shi a cikin wannan gari kaga yanzu al'amari ya lalace laraba sun kace in qalaba sihru ala sahir su da suka je neman lada sun zamanto masoyan shi yanzu kuma sun zama makiyin shi shi yasa duk abin da soyayya ce ba ta Allah ba duk abin da ba akan gaskiya ake ba wata rana ana iya koma makiya tun da entere ne na duniya wallahi za a iya lalatawa amma in dai bisa ga gaskiya ake kuma dan Allah ake yi wallahi tallahi ba za a samu matsala ba almuhimmin wannan aya akwai bayani mai yawa kanta ba za mu iya kawo shi ba duka gaba ɗaya kidan sai abin nan zamu koma kanta inna hadha la makrun makartumuhu fil madina fir'aun ya ce a'a makirci ne saboda yanzu yayi kumya waɗanda ya kawo su kare wannan ƙaryar tashi sun zamanto sun bi annabi Musa kenan bari shi ƙara komawa a saitsara alal jamhur ya koma ya nuna waɗannan mutane komplo ne sun kai complicity ce suka yi kenan sun shirya wani abu ne a cikin gari wato la makru makartumuhu fil madina makirci ne kuka shirya cikin gari ina suka ga annabi Musa ba su san shi ba ba su san da zaman shi ba kai ka je ka kawo su kai kai musu alƙawarin kuɗaɗe da babban matsayi ina suka ga annabi Musa amma kullun tun da ba gaskiya ake so ba sai an nemi wata hanya an ka ce a inna hadha la makrun makartumuhu fil madina kai a cikin taha da shu'ara sai fir'auna ma ce innahu lakabirukum allazi allamakum as-sihr annabi Musa ma shine babban su wai suna da labarin annabi Musa shine karantar da su ina annabi Musa ta ganin su balle har ya zama to shine babban su mai koya musu sihiri kai dai gaskiya abba ka su kuma za ka haɗu da Allah. Inna hadha la makrun makartumuhu fil madina litukhriju minha ahlaha ai don ku fitar da mutanen gari na shi yanzu annabi Musa da shi da wadanga ya za su fitar da mutane daga cikin imi gare su wanda suke da shi wanda su fitar da kai da adda mulki adda economy adda sojoji adda komai za a fitar da kai a cikin garinka ƙarya ce kake yi sai fir'auna ce fasawfa ta'lamun da sannu za ku gani za ku gane kurin ku kenan ittiham ne fir'auna ya yi musu ittiham na cewa za su fitar da mutane daga cikin gari lokaci ya kare yan uwa sai ayi hakuri insha Allah ta'ala sai gobe in Allah ya kai mu da insha Allah ta'ala za mu zo mu ci gaba tafsiri abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh